الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kamu wannan rana mai albarka ranar juma'a 11 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan goma shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka na cikin kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar Nijar a don ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma a wannan masallaci kuma wannan shine darasinmu na 43 a cikin suratul baqara kuma wannan shine darasi na 41 kenan ko to a wancan sati idan ba a manta ba wato mun tsaya a ƙarshen aya ta 172 ko 173 yau Allah ya yadda za mu tashi farkon aya ta 174 muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon wato karantawa daidai da fassarawa daidai da aiki da abin da yake na daidai Allah kuma ka kare mu daga waɗawa cikin abin da yake kuskure ne da aiki da shi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagora Allah ramma Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayt إن الذين يكتمون ما أنزل الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد نعم الله سبحانه وتعالى يتشي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إن الذين يكتمون ما أنزل الله lalle waɗanda suke ɓoyewa dangane da abin da Allah ya saukar min alkitabi daga littattafai domin alif da lam a nan liljins duka nau'in littafi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka inan yaktumuna ma anzala Allah min alkitab suke boyewa dangane da abin da Allah ya sauka a cikin littattafansa wa yashtaruna bihi samanan qalila kuma suke siyarwa ko suke musanyawa dangane da abin da yake na ayoyin Allah da wani abu wanda yake bai taka karya ba ballantana ya karya wato wani dan abin duniya wanda yake kaɗan Allah ce to ula'ika wa'annan ma ya akuluna fi butunihim illan nar ba komai suke ci a cikin cikinsu ba sai wutar jahannama Allah ya mana tsari amin wala yukallimuhumullah bugu da ƙari kuma Allah ba zai yi magana da su ba magana wacce take ta rahama ta jinƙai yawmal qiyamati a ranar alƙiyama wala yuzakkihim kuma Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma suna da azaba wacce take mai raɗaɗi kaga wannan aya akwai aya irinta da take wato fassara ta wacce ta ta- ta ɗauka hankali na cikin suratul baqara ita muka fara karantawa na'am Allah ya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab Allah ya ce ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumullah na'am kuma dukkan waɗannan ayoyi guda biyu duk suna magana ne akan yahudu da nasara ahlul kitab wato dangane da ɓoye abin da Allah ya sauka a cikin littattafansa a wannan ayan malamai da yawa na tafsiri sun tafi akan abubuwa da suke ɓoyewa na sifa ta manzo sallallahu alaihi wasallama shine a karin farko wato kamar yadda Allah ya ce allazina atayna humul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa innal ladhi- wa innal ladhina yaktumuna alkitaba la ya'lam la- wa innal ladhina Allah ya ce innal allazina ya'ri allazina allazina الذين أوتوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون أغني دكا دي يهود ne كما يدعى aka rawaito hadisi Abdullahi bin Salam ake tambayarsa dangane da wannan aya ko kuma ya faɗa dangane da wannan aya yace shi ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda ya san ɗansa domin ɗansa sai da aka haife shi ya san shi amma tun da ya karanta a littafin da aka sabkar kafin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga sifofi na annabi ko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gani sai ya ga ga abin yadda yake a zahiri kun gane ko shi yasa a cikin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka nan ne idan ka karanta sifofi na manzo sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka zo a littattafai na sira ingantattu idan ka karanta ga sifa ta annabi sallallahu alaihi wasallama kun gane ko to sai kai kwanta kai mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka aka sa ka a gaban malamai wanda suka san sira suka san sufofi ta man- na manzo sallallahu alaihi wasallama idan ka faɗa musu ga abin da ka gani ga yadda ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye idan shine za su ce maka shi ka gani kun gane ko saboda abin sifa ce bayan sifa dalla dalla abin yake daga ka gan shi shi ka gani in dai hakikani ne in ko aka samu matsala ka faɗi wani abu wanda ba sifa ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama ba sai a sai malamai su ce to ba annabi sallallahu alaihi wasallama ka gani ba in gane ko to yadda kuka ga wato haka a littattafan sira ingantattu akwai sifofi na manzo sallallahu alaihi wasallam to a littattafan da suka gabata ma Allah subhanahu wataala yayi bayanin annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa ya ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum to sun san annabi sallallahu alaihi wasallama kenan idan suka nuna ba su gane annabi ba kenan musu ne na banza na ƙarya suka yi in gane ko wato in gaskiya ne son zuciya ne kamar yadda Allah ya bamu labari suna yi wa 'yan uwansu masu faɗan gaskiya wato jan kunne da ja gargaɗi irin nasu wanda yake mara kyau afa tu'minuna bi ba'd al- ta- a- Allah subhanahu wa ta'ala yace afa tatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun su yahuda su suke cewa shin yanzu kuna gaya wa mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda kuka sani na littafi sai sun je li yuhajukum bi inda rabbikum kun gane ko sai so kuke su- in an je gaban Allah su kafa muku dalili su ka tsayan muku da hujja su ce ai da gangan kuka kafirce ma Allah ko kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama afala taqilun shin ba za ku hankalta ba shine haka Allah yake cewa wato eh, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna a can farko amma nan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allah idan suka haɗu da muminai sai su ce lalle abin nan na- na cika alkur'ani da abin da manzo yake gaya muku fa duk gaskiya ne fa su yahuda haka za su gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan suka koma gurin yan uwansu in gane ko wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan suka koma suka haɗu da junansu yahuda da yahuda da yahuda masu faɗan gaskiya da yahuda waɗanda suke ɓoye gas- gaskiya sai su waɗanda suke son a ɓoye gaskiya sai su ce a tuhaddithuna hum bima fataha Allahu alaikum shin yanzu kun dinga gaya musu abin da Allah ya muku buɗi na ilimi na gaskiya kuna cewa daidai ne li yuhajjukum bihi inda rabbikum dan su tsayen muku da hujja a gurin ubangijinku kaga kenan abin da gangan ne shi yasa duk mutumin da gaga ya bata abubuwa biyu zuwa uku suka batar da shi in gane ko ko dai jahilci jahilci kuma ba uzuri bane a gurin Allah subhanahu wataala jahilcin da yake da uzuri a gurin Allah ga wanda yake neman sani bai cimma ga abin da bai cimma wannan abin da yake so ya sanin ba gaba daya har ya kai ya koma zuwa ga Allah to shine wanda za a ce ai ya mutu yana neman ilimi kun gane ko wannan mas'alar bai santa bane shi yasa ya tabauta Allah akan bai sani ba amma jahilcin da zaka zauna a matsayin wato ka zauna baka je ka nemi ilimi ba uzuri bane a gurin Allah subhanahu wataala kun gane ko abu na biyu shine son zuciya ga sanin an sani amma a taki gane ko shine wannan sifa ce ta Yahudawa ya mai shi sa Allah ce ghairil maghdubi alaihim wala dhalin al maghdubi alaihim malaman tafsir suka ce Yahuda ake nufi saboda sun sani sun take da gangan ba wai dan jahilci ba to da yawa za ga mutane abin da ke wato batar da su su- su kasance akan ƙarya su tabbata akan ta shine ko dai jahilci ko kuma son zuciya ko kuma rashin fahimta wacce take ko ka fahimci abu a ba daidai ba wahami kenan kai ga abu kana ganin ka fahimta kuma baka fahimta ba wannan shi ake kira da wahami in gane ko mutum ya zata ya fahimta kuma da bai fahimta ba shi yasa Imam Ibn Qayyim Allah ya masa rahama yake cewa babu baiwa da Allah yake wa mutum da kyauta irin ya baka fahimta kyakkyawa in gane ko ka karanta ka gane da kyau wannan ita ce baiwa da Allah yake ba dan adam domin wani yana karanta amma ba zai karanta daidai ba in gane ko ko ba zai fahimta daidai ba wannan shi ma matsala ce Allah ya mana tsari to wannan aya dai kun ga Allah subhanahu wataala yana mana bayani dangane da ahlul kitab wanda Allah subhanahu wataala ya ba su littafi yahudi da nasara dangane da boye sifofi na manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran ayoyi na Allah da abin da yake na gaskiya wanda ya zo a cikin littattafansu kun gane ko suna ɓoye shi yuharrifuna al-kalima an mawadi ɓoye littafi ko ɓoye abin da yake cikin littafi ɓoyewa ta hanyar a ƙi- a bayyana kun gane ko ga abin yana cikin littafi sai a ki bayyana shi kamar yadda a waccan aya innal ladzina yaktumuna ma innal ladzina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati kenan suna ɓoyewa ƙin bayyanawa kenan kun gane ko ko kuma ga abin in an zo a karanta sai a tsallake shi ko a canza kalmar yadda take kun gane ko a canza yadda kalmar take don masu saurare su gane ko kuma in an zo ma a sa hannu a rufe kamar duka wannan yahuda sun aikata shi idan muka koma wa'yansu nassoshi da suka zo ko ba haka ba yuharrifuna al-kalima an mawadi' to Allah subhanahu wata'ala ce masu irin wannan ɗabi'a masu irin wannan sifa ta ɓoye abinda Allah ya saukar a cikin littafi alkitab ya ce min alkitabi cikin littafi ana al- alif wallam lil jins kun gane ko tana game duk wani nau'i na littafi da Allah subhanahu wata'ala ya saukar kun gane ko to abin da yake ciki da suke ɓoyewa kun gane ko littafin nan wato attaura ne injila ne ko kuma shi kansa alkur'ani duk wanda ya ɗiba- ya ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'a to ya shiga cikin wannan ɗabi'a domin al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ko da aya ta sauka saboda yahuda to a yanzu ma cikin malamai ko masana da za a samu wanda zai ga gaskiya ya ɓoye ta saboda tsoron abin da zai biyo baya to ya shirya fa akwai babban wato ƙalubale gare shi a gaban ubangiji subhanahu wata'ala mun gane ko domin Allah ya ce wa na bihi thamanan qalila kuma suke wato musanya mun gane ko domin al-ishtira siyarwa shine musanyawa anan kun gane ko siyar wa yashtaruna bihi thamanan qalila suke siyarwa ko suke musanyawa da wani dan abin duniya wanda yake kadan bai taka kara ya karya ba domin al- kamar ka siya ne kamar ka bada kuɗinka abin da kake so ne ka karba abin da yake lala kun gane ko a nan Allah ya ce wa shi taruna bi samanan kalila a nan suna ba da imaninsu su sai da shi su ba da gaskiya don su karbi ƙarya ƙarya abin nan da za su samu na duniya su ɓoye abin da yake daidai saboda tsoron abin da zai biyo baya ko kuma saboda tsoron a rasa abin da yake na duniya ne wanda yake life min wala yugun min kun gane ko abin da ba zai mai yi musu wani amfani ba iyakarsa a yi amfani da shi a duniya da kuma an tafi zuwa ga Allah ba shi kenan abu ya kare kun gane ko to Allah subhanahu wataala ya ce wa yashtaruna bihi samanan qalilan kuma suke musanya shi wannan wato wannan gaskiya suke musanya ta da me da dan wani wato abu da za su samu wanda yake na duniya wanda yake ba dan kaɗan wato wani dan farashi wanda yake kaɗan wanda bai taka kara ba ballantana ya karya Allah ce to waɗa masu irin wannan ɗabi'ar masu irin wannan sifa Allah ya mana tsari shi ula'ika ma ya akulu na fi butunihim illan wa'annan sun kasance suna ci a cikin cikinsu wuta wuta balbal suke ci in gane ko kaga irin wannan aya ita ce Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratun nisa idan gane da maraya ko Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira lalle waɗanda suke cin dukiyoyin marayu kun gane ko wato da zalunci ba da gaskiya ba ba dan ka hada dukiyarka da tasa ba dan kana masa aiki ka ɗibi haƙƙin aikin ka dai ya halatta a wannan barna ce kake yi saboda kaga an barwa wato maraya dukiya so kake ka lalata ta kun gane ko to Allah ya ce suna cin wuta a cikin cikinsu a daidai da wannan ayar sannan Allah ya ce wasu ya launa sa'ira za su shiga wuta ta sa'ir Allah ya mana sani kun gane ko to a nan abin da za ka fahimta ce kenan mutumin idan mutum wato Allah subhanahu wata'ala ce dukiyar maraya ba wai ci kawai ba barnatar da ita lalata ta ƙona ta kun gane ko duk abin da za ka yi ka ɓata dukiyar maraya ya shiga ciki to kun ga wannan aya tana ƙara nuna duk wanda yake irin wannan akwai wuta kamar wuta yake kwankwada a cikin wato cikinsa haka nan hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihul bukhari Allah wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allazi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fidda wannan wanda yake ci a wato muzubi kun gane ko na zinare ko na azurfa kun gane ko mazubi na zinare ko azurfa inna ma yujarjiru fi batnihi nara jahannam hakika yana kwankwada ne wato a cikin cikin sa wutar jahannama idan mu musulmai wato Allah subhanahu wata'ala ya hana mu mu sha ko mu ci daga wato mazubi da aka yi shi da azurfa ko kuma zinare kafirai ne suke amfani da shi shi yasa a wani hadisin ya nuna cewa a nan nasu ne mu kuma a ranar alkiyama za mu yi amfani da shi in gane ko hatta da zobe na zinare maza bai halatta su sa ba na azurfa dai aka ce su sa ko ba haka ba to da sauransu to kaga wannan duka ayoyin dan a tabbatar maka da hadisi wato cewa akwai wato Allah zai sarrafa wa mutumin da yake saban Allah irin waɗannan sabo da aka bayyano mai cin dukiyar maraya ko mai ci da wato akushi ko kwano ko mazubi na zinare da azurfa ko kuma mai ɓoye gaskiya saboda wani abin duniya da zai samu dukansu waɗannan za a sarrafa musu wani abinci ko abin sha wanda za su zuba shi a ciki na wuta a cikin cikinsu a ranar alkiyama kamar yadda aya ta ce inna ma ya kulu na fi butunihim nara hakika suna ci wato a cikin cikinsu wato wuta to kaga shi yasa anan ma Allah subhanahu wataala ya ce Allah subhanahu wataala ya ba mu labari cewa ulaika ya'kuluna fi butunihim nar Allah ya mana tsari Allah ya ce wala yukallimuhumullah kun gane ko kuma sannan Allah ba zai musu magana ba anan kawai ya kawo maka hari ya ce Allah ya ce wala yukallimuhumullah Allah ba zai musu magana ba kuma a wata aya Allah ya ce zai musu zai mana zai musu magana ko ba haka ba zai zai wa kowa magana ko ba haka ba tunda na ana magana kafirai ne ko haka ne Allah kuma ya ce ma wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin lalle za a tambayi waɗanda aka aiko wa manzanni kuma za a tambayi manzanni kaga cikin waɗanda aka aiko wa manzanni akwai kafirai nan kuma Allah ya ce wala yukallimuhumullah abinda Allah yake nufi anan magana ta sauki ta tausayi ta jin daɗi ita ce Allah subhanahu wata'ala ba zai musu ba kenan maganar da za ta sa su su ji daɗi magana wacce za ta sa su ji daɗi ita ce Allah subhanahu wata'ala ba zai musu ba amma magana wacce za ta bakanta musu rai kun gane ko Allah zai gaya musu ayoyi da yawa mun karanta su ko ba haka ba za a ce musu zuku azabal hariq ku ɗanɗana azaba wacce take mai ƙuna azaba ta gobara duk wannan ba magana ba ce ba magana ce wacce take amma mai zafi kenan maganar da Allah ba zai musu ba magana wacce take mai daɗi shi yasa a nan malam ya kawo mas'alar a cikin as'ilatul qur'an al-majid yake cewa fa idza qila idan aka ce ko fa in qila idan aka ce kaifa qala taya saboda me Allah subhanahu wata'ala yace wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah na'am dan me Allah subhanahu wata'ala yace ba zai yi musu magana ba a ranar alkiyama wa qala fi mawdhi'in akhar amma a wani guri na daban a ayoyin alqur'ani Allah yace fa war- eh, fa rabbika ko eh, fa fa rabbika afwan fa rabbika lanas'alannahum ajma'in na rantse da ubangijinka Allah yake cewa manzo Allah su- sallallahu alaihi wasallama ya rantse da ubangijinsa Allah yana da ikon ya rantse da duk abin da ya so saboda duk abin da kuma Allah ya rantse da shi wannan abin yana da kima da daraja No.
kun gane ko to Allah da kansa ya rantse da kansa yace fa wa rabbika lanas'alannahum lalle na rantse da ubangijinka lanas'alannahum sai mun tambaye su ajma'in gabaki ɗayan su kenan muminai sun shigo ciki kafirai sun shigo ciki za a tambayi kowa kun gane ko kaga to tambaya da amsa ai magana ce tsakanin bawa ta ubangiji a afwan tsakanin Allah da eh haka tsakanin Allah da bawansa kun gane ko to idan Allah subhanahu wataala har ya ce anan zai yi tambaya kaga akwai magana tsakaninsa da bayansa kuma wayannan bayan kafirai ne ko me muminai kafiri za a tambaye shi dan a ƙara tsayin masa da hujja duk tambayar da Allah zai yi wa bayansa ba wai dan bai san abin da suka aikata bane a dan a ƙara tabbatar da maganar su wato Allah ya ƙara tabbatar musu saboda adalci ne na Allah tambayar kanta yana nuna adalci na Allah subhanahu wataala wato ba dan Allah bai sani ba in gane ko Allah zai musu tambaya ga baki ɗansu dangane da me Allah zai tambaya amma kanu ya'malun dangane da abin da suka kasance suka aikata kaga wanda ya aikata aiki mai kyau za a tambaye shi wanda ya aikata aiki mara kyau ma za a tambaye shi kaga kenan can da Allah ya kore ba za a yi musu magana ba magana mai daɗi ce ba za a yi musu ba magana ta tausayi ce ba za a yi musu ba magana ta rahama ce ba za a yi musu ba sai mala ya ce ga amsa shi kansa anan da ce ƙulla sai mu ba su amsa almanfiyu kalamul talaffuf abinda aka kore a cikin aya shine mazance na, na, na daɗi zance mai taushi kun gane ko wal ikram na girmamawa kun gane ko zance na girmamawa ne Allah ba zai musu ba amma wal musbitu su'al tawbih wa i- wal ilha- wa ihana kun gane ko wal wal ihana fala tanfi ya ce amma tambaya da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa wato eh, kafirai da mujirmai wadda za a kwatse su wacce za ta wulaƙantar da su duka Allah zai musu tana nan a tabbata kenan aya ba ta ci karo da aya ba kenan ana nufin ta- wato magana mai daɗi ce Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi wa waɗannan kafirai ba yahudawa da mushrikai da waɗanda suka bi hanyarsu kun gane ko kenan akasi za a yi musu magana wacce za ta yi zamto magana wato mai ɗaci magana wacce take mai ta'azaba Allah subhanahu wata'ala zai musu a ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala ce wala yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah sannan ya ce wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba wato ba zai tsarkake su daga laifukansu da suka mutu akai ba na kafirci idan ka ga Allah ya tsarkake bawa to ya yi ƙoƙari ya tuba tun kafin ya mutu man taba taba Allahu alaihi duk wanda ya tuba kafin lokaci yayi to Allah zai karɓi tubansa domin Allah inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son bayi masu tuba kuma yana son masu tsarkaka kenan duk wanda ya tuba kafin ya koma zuwa ga Allah Allah subhanahu wata'ala zai karɓi tubansa kun gane ko kenan abinda Allah yake korewa a cikin wannan aya na- ba zai tsarkake su ba wanda ya je ma Allah da shirka da kafirci kun gane ko bai tuba ba to wala yuzakkihi kun gane ko Allah ba zai tsarkake su ba daga zunubansu na- da suka je da shi na shirka da kafirci Allah ce walahum azabun alim kuma suna da azaba wacce take mai raɗaɗi Kun gane ko duka wannan yana nuna cewa ne wato girman laifinsu cewa Allah da ayoyin Allah cewa manzo sallallahu alaihi wasallama shi yasa wannan aya ta zo ta yi rubdugu a kansu wato ta ta tasa su Kun gane ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ula'ika wa'annan da aka ambata wato masu wannan aiki kafirai yahudawa masu kafirce ma abin da Allah ya saukar ko su- suke ɓoyewa a cikin littattafai Allah ce ta ula'ikan lazi na sharau dalalata wa'annan su ne wa'anda suka seɓata bilhuda da shirya kenan suka fifita suka musanya ne wato shirya suka karɓi ɓata kun gane ko da'iman ku kula a cikin alkur'ani duk inda Allah ya kawo irin waɗannan ayoyin ku dinga kula idan Allah ya ce ula'ika kun gane ula'ika allazi nashrahu dalalata bil huda bawon ina ta shiga ta shiga cikin abin da yake mai kyau din ko suka ce to duk abin da aka bari kai kokari ka lura a cikin ayoyin qur'ani duk abin da shine aka bari to bawon din sai ta shiga ciki alba'u tadkulu bi- tadluk- tad- tad- eh, tadkulu fil matruk kun gane ko ba'un tana shiga cikin abin da aka kyale aka bari aka ki aiki da shi da'ima alba'u ta dukulu fil matruk tana shiga tana shiga cikin abin da aka kyale aka ki aiki da shi kun gani ulaika allazina sharau dalalata bil huda wa'annan sune suka sh- su yi wato bata da ne da shirya kaga alhuda shi aka bari shirya ko haka can aya ta baya da muka bari da Allah subhanahu wataala ya ce mi eh wa yashtaruna bihi thamanan aw kenan nan ba a kawo ta ba amma ku koma can baya cikin suratul baqara ayoyin da muka karanta gabani kun gane ko can cikin farko da Allah subhanahu wataala ya ce ulaika allazina sharahu alhayata ad-dunya bil akhirah kun gane ko nasharahu alhayata ad-dunya bil akhirah suka fifita rayuwar duniya akan me ta lahira kaga rayuwar wat- mai lahira suka bari ita ce ba sa so wa- rayuwa mai daɗi sai suka ɗauki wato ta duniya suka fifita ta to duk haka za ku gani duk inda ka ga ba'un ta shiga shi abin nan da ba'un ta shiga shine aka bari aka ɗauki wancan wanda yake mummuna Allah ya mana tsari Amin.
to Allah subhanahu wataala ya ce sun fifita wato sun fifita abin da yake bata ne da abin da yake shirya ne wal azaba bil magfira gashi na irinsa suka fifita ne karbar azaba ko suka daure suka fi suka wato karbi a yi musu azaba bil me bil magfira suka kyale gafara ta Allah subhanahu wa kaga menene kaga al magfira ita aka ne aka kyale shi yasa ba'un ta shiga bil magfira Allah ya ce fama asbaruhum alanna imamakin su wato haƙurinsu na zama a cikin wuta domin wanda ya yi haƙuri me haƙurin ne nasu kaga menene sun ce a'a su ba za su ba Allah ba su ba za su bi shiriya ta Allah ba su ba za su bi ba su nemi gafara ta Allah ba a'a sun fifita waɗannan abubuwa da suke wato bata ne abubuwa ne da za su kai su wuta su sa su dawwama a cikin wuta to shine Allah ya ce fa ma asbarahum ala nar imamakin haƙurin zaman su wato a cikin wu- wutar jahannama Allah ya mana tsari Allah ya ce zalika duka dai ana ƙara kawo maka hakan wato zalika bi annallah hakan ya same su ne ya zama sababin da ya same su wannan masiba da bala'i zalika bi annallah nazzala alkitaba bil haqq domin haƙiƙa Allah ya saukar da littafi da gaskiya kun gane ko Na'am.
duk ana littafi da gaskiya duk littafin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da gaskiya ya saukar da shi amma sun bi littafin domin karyata littafi guda yana sa gama ɗaya ya nuna ka karyata sauran littattafai kamar za mu zo mu karanta wato ayoyin da suke bayani akan wannan rukuna shi yasa ba za mu haɗaɗa bayani a kai ba in mun zo wacce aya sai mu mu yi bayani sosai to shine Allah ya ce wannan abin da ya same su kasancewa Allah ya saukar da littafi bil haqqi da gaskiya wa annal ladhina ikhtalafu Allah ya ce lalle kuma lalle waɗanda suka wato yi saɓani fil kitabi cikin littafi wato cikin littattafan da aka saukan musu ga baki ɗaya yanan saboda kamar yadda na yi bayani tun farko al'alfan lam tana ɗauke wato wani zubin tana zuwa ga wato littattafan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ga baki ɗaya ko kuma a nan kamar yadda wasu malamai suka ce ai bi zalika huwal yahudu wa qila al mushrikuna fil qur'an haisu kun gane ko domin su sun kasance sun yi saɓani ciki saboda a cikinsu an samu waɗanda suka ce lalle littafin nan na Allah ne kuma akwai wato dalilinsa a cikin littafinsu da ya gabata kun gane ko to shi yasa Allah ya ce wa innal ladhina ikhtalafu fil kitab lalle waɗanda suka yi saɓani cikin abin da ya shafi littafi alqur'ani kamar yadda wasu malaman suka ce kun gane ko wasu kuma suke ganin cewa duk littafin da Allah ya saukar daman da gaskiya saukar shi ko to duk waɗanda suka yi saɓani cikin wannan littafi da Allah subhanahu wata'ala ya saukar to waɗannan lafi shiqaqin ba'id suna cikin wato saɓani wanda yake ne manisanci in gane ko me ya saɓani manisanci saboda suna yin jayayya da ayoyin Allah da littafin nan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar in gane ko to shi yasa Allah ya ce wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lalle waɗanda suka yi saɓani a cikin wannan littafi lafi shiqaqin ba'id suna cikin wato suna cikin saɓani wanda yake manisanci to saɓani manisanci shine wato dangane da wato kin bin gaskiya wanda duk yace ba zai bi gaskiya ba lalle to yayi nisa da ita kenan kun gane ko to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya siffanta waɗannan kafirai da wato cikin wato suna cikin sabani wanda yake manisanci Allah ya mana tsari wato kuma wannan yake nuna mana wato sabani in ba na gaskiya bane in ba dan a gane ba aka yi sabani to wannan bata ne kun gane ko amma sabani dan in fahimta ka fahimta kowa yana yi da zuciya daya wato dan Allah to wannan ba abin zargi bane ba domin Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا kun gane ko amma sabani dan musu dan in kure ko dan in jayayya da gaskiya to nan shine Allah yake zargi lalle waɗanda suka yi sabani suna cikin wato sabani wanda yake wato cikin suka yi sabani cikin littafi suna cikin sabani wanda yake mai nisa Allah ya mana tsari sai Allah subhanahu wataala ya ce
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نعم بارك الله kafin mu fassara wannan aya wacce take ne hukunce-hukunce da tsayi da kuma wato muna fatan dai mu kammala ta a yau akwai ƙarin bayanin da nake so in yi ƙarƙashin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yukallimuhumullah akwai abin da nake so in ƙara da shi na hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda zai ƙara ƙarfafa mun kawo ayoyi da suke nuna daman zance da Allah ya kore a nan wato zance na rahama ko ba haka ba to akwai hadisin abi huraira Allah ya ƙara masa yadda in gane ko a hadisi ne wanda yake ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna a cikin hadisi yake cewa salasu salasatun la yukallimuhumullah wato mutane guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma mutane guda uku Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi musu magana ba in gane ko salasatun la yukallimuhumullah mutane uku Allah subhanahu wa ta'ala ba zai musu magana magana wacce take ta rahama Na'am.
wala yanzuru ilaihim ba zai dube su duba na rahama ba kuma a wancan eh, kwasatuttuka da suka wuce mun yi magana akan gani mun gane ko Na'am.
wato duba da Allah zai yi wa bayi akwai duba na rahama akwai duba kuma na azaba kenan duk duban da Allah subhanahu wataala zai musu wato ba duba bane na rahama kallo kenan wala yuzakkihim sannan Allah ba zai tsarkake su ba to waɗannan mutane guda uku su su- su ne suwa mutum na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaykhun zani wato tsoho mazinaci tsohon da har yanzu ya tsufa amma bai daina zina ba to wannan Allah ba zai masa wato ba zai ba zai masa magana ba magana ta rahama a ranar alkiyama ba zai kalle shi duba na rahama ba sannan ba zai tsarkake shi In gane ko sannan kuma da mai mulki wanda yake makaryaci In gane ko biyu kenan ko sannan da kuma talaka wanda yake mai girman kai wa'annan duka guda ukun nan Allah ba zai musu magana magana ta rahama ba ba zai kalle su duba na rahama ba sannan kuma ba zai wato tsarkake su ba malamai sun tattauna irin waɗannan mutane guda uku don me Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa su lu- guri guda ya ce ba zai musu wato magana ta rahama ba ba zai wato kalle su kallo na rahama ba ba zai kuma tsarkake su ba don me suka ce duka cikinsu kowanne yana da ikon ya hana kansa wannan abin amma bai hannu ba yanzu idan da wato za a zargi zina ga matashi wato wanda yake gashi matashi ne saurayi munin zinarsa ba ta kai wato munin zinar tsoho ba domin shi wannan a lokacin idan ma sha- wato samartaka ta ɗauke shi da shababantaka wato yana zam- yana ganin sha'awarsa akwai sha'awa a lokacin kana iya cewa ko duk da abin da zai aikata haramun ne to amma shi wancan tsoho har yanzu da ya tsufa ya kamata a ce ya koma zuwa ga Allah ina ma yake tunanin wannan abu ko da a ce a na halaliyarsa ne wato a gidansa ne matar shi ce to shi yasa aka ce yana da ikon ya kamata ya hana kansa wannan abin ya ƙi hannuwa ya ci gaba da wannan ruɗuwa da wannan duniya haka nan mai mulkin da yake makaryaci menene dalilin da zai sa zai yi ƙarya in gane ko No.
domin talaka na a ƙarƙashin su yake me ya sai yayi musu ƙarya in ya fa- ya gaya musu ƙarya ko da akan in ya gaya musu gaskiya ko da akan abin da ba sa so ne fi suna da wani iko a kansa ba su da wani iko da za su yi mishi wani abu kenan me dalilin yin ƙaryarsa ƙaryarsa ba ta da dalili kamar wanda yake babu madafan iko a hannunsa shi ne zai ji tsoron ya yi ƙarya shi ko wannan da ikon a hannunsa da mulkin a hannunsa to me ya sababin da zai yi ƙarya haka nan talaka wanda yake mai girman kai menene dalilin girman kansa wanda yake da dukiya shine ake ake ganin zai zai girman kai saboda ga dalili duk da ba wayannan duka fa ba ana halatta musu wai su yi ba kun gane ko wanda yake mai kuɗi ba a halatta mishi ya girman kai ba haramun ne babban laifi ne amma shi wannan talaka ga talauci ba wani dalili da zai sa ya girman kai kuma ya girman kai to wannan rashin dalilin ma da ya sa su yi hakan shi ya sa to Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wannan uquba Allah ya mana tsari Amin.
wannan duka dai yana fito da waccan wato waccan ayar ta wala yukallimuhum Allah yawmal qiyamah ko ba haka ba Na'am.
Allah ba zai musu magana ta rahama ba a ranar alkiyama wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim Ah, sai mu je aya wacce alaran ya karanta Allah ya ce laysal birru laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib Allah ce ba kadai aikin da'a shine ku fuskanci wato bangaren wato mashrik mahudar rana kenan wal maghrib ko kuma mafaɗar rana wato ku yi ibada ba ba fuskantarwar ku kawai wato ku kawai ku fuskanci wato gabas da aka ce mahudar rana lokacin ana kallon baitul maqdis kenan da aka ce wal maghrib kuma lokacin da aka da ana kallon wato ka'aba kenan kenan shine mafaɗar rana to ba kawai kadai aikin da'a shine ku fuskanci wannan wato gabas ko ka ce menene mahudar rana ko ka ce da kuma mafaɗar rana ba shi kaɗai ba ne aikin ɗa'a Allah ce walakin nalbirra wato aikin ɗa'a shi ne mun gane ko man amana billahi shi ne wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir kuma ya imani da ranar lahira wal mala'ikati kuma ya imani da mala'iku wal kitab sannan kuma ya imani da littattafan da Allah ya sauka wannabiyina sannan ya imani da annabawan Allah bayan wannan wa atal mala ala hubbihi ya imani wato afwan wa atal mala ala hubbi sannan kuma ya bada dukiya a bisa yana son wannan dukiya in gane ko wa zai bawa zawil qurba wato makusanta wal yatama da kuma marayu wal masakin da talakawa wabni sabil da wanda yake halin kan hanya kun gane ko shine wabni sabil dan hanya wato ana nufin mai balaguro kun gane ko wasa'ilina da masu roƙo amma ba maroƙa masu kaɗa ganga ba za mu zo mu bayani su wafin riƙabi da kuma wanda ya bayar dan a iyantar da wato wuyayi in gane ko wani ya cancanci a yi masa kisasi wani a filla wuyan shi sai wani ya ce in dai da diya wato cikin makusanta ya ce za a kyale shi a biya diya to sannan sai wani ya ce to na ɗauki wato sai a bashi dan a ceci wato wannan wuyan nasu za mu zo mai bayani shine wasu riƙaɗi wa aqama sala sannan da kuma tsaye da sallah wa atu zakka da kuma ba da zakka wal mufuna bi ahdihi sannan kuma da masu cika wato alkawarinsu idan sun yi alkawari kun gane ko idza ahadu kina wal mufuna bi ahadihim idza ahadu da kuma cika alkawari dangane ga masu yin daukan alkawari idan sun dauka kina wannan duk su da aikin da'a ne wasabirina fil basa'i da kuma masu yin hakuri idan aka shiga tsanani kun gane ko halin talauci shine albasa yanan da masu hakuri a halin talauci Allah ce ula'ikan lazina sadaku to wa'annan su ne suka gaskata wa Allah subhanahu wa ta'ala suka yi haƙiƙanin imani ke wa ula'ika humul muttaqun kuma wa'annan su ne haƙiƙanin masu taƙawa masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya tana da wato bayanai masu yawa za mu yi ƙoƙari mu karkare ta Allah ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum anan laisa ba tana kore dukkanin ba ne kun gane ko ba tana kore dukkanin abin da ya zo bayanta ba ne ba a'a tana nufin ba shi kaɗai ba ne ba kun gane ko an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghrib kun gane ko qibla al-mashriqi wal maghrib wannan ba kaɗai aikin da'a ba ne wato fuskantar gabas ka yi sallah ko fuskantar mahudar rana ka yi sallah ko fuskantar mafaɗar rana ka yi sallah lokacin da wato nan ne Allah ya ce a fuskanta. Kun gane ko? Allah yana so ya jawo hankalin mumilai da bayansa ga baki ɗaya cewa ba a cikin addini ba ka ɗaukan wani abu wanda son zuciyarka yake so kawai ka ƙyala wani abu wanda zuciyarka baya so. Kun gane ko? Lalle yin sallah. Kun gane ko? Wato abu ne da yake mai girma. Allah damar cewa inna halaka biratun illa alal khashi ita kanta sallah lalle masu tsoron Allah masu kula da addini su suke kula da ita lalle ka fuskanci gabas ka yi sallah abu ne wanda yake mai girma aikin da'a ne kun gane ko to sannan kuma amma ba shi kadai bane ba shi yasa Allah ya ce walakinnal birra wato wato yana daga cikin aikin da'a kenan man amana billahi kun gane ko yin imani da Allah to anan wato Allah ya lissafo sai ya fara da rukunai na imani guda nawa ne rukunan imani guda shida Allah ya ce amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wan nabiyina wa atal wan nabiyina ko wal kitabi afwan wan nabiyina biyar ko to guda ɗaya mai ina yake Allah bai kawo shi a nan ayar ba sai ya kawo shi a cikin suratul kamar Allah ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar kenan imani da kaddara ko ba haka ba to waɗannan sune rukunan imani guda shida wanda in aka rasa ɗaya imani ya rushe to dole ne mu bayani da su akan su sai Allah ya ce walakinnal birra wato lalle yana daga cikin manyan aikin da'a man amana billahi shine imani da Allah imani da Allah shine ashhadu Allah ilaha illallah mun gane ko a furicin harshe da kuma kudurin zuci da aiki a gabbai duka ana yi mun gane ko man amana billahi ko ka ce la ilaha illallah da yawa mutane suna karanta la ilaha illallah amma suna warware ma'anarta mun gane ko dole ne mu yi bayani saboda mu kare kanmu daga haɗawa cikin warware imaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan littafin, kun gan shi mai suna, La ilaha illallah ma'anaha, shuruɗuha, nawaƙiduha, faduluha, na babban malami wanda yake sunansa Abi Abdullah Muhammad Sa'id Raslan, har yanzu yana nan wato a ƙasar Misra, malami ne na aƙida. ya rubuta wannan littafi ya kamata kowannenmu daga ciki ya samu ya samu malamin da zai karantar da shi wannan littafi domin duka a ciki ya yi bayanin la ilaha illallah me ma'anarta sannan kuma menene shuraɗanta sannan kuma menene yake warware ta sannan kuma menene falalarta to abin da zan kawai ɗauka a nan saboda littafin ba zai karanta ba sai dai mu ɗauki gabar da muke so mu karanta ita kalmar la ilaha illallah kun gane ko domin ita ce kalmar da mutum take bambancewa tsakanin musulmi ne da kafiri take bambancewa tsakanin musulunci da kafirci ko ba haka ba da ita ce mutumin da ya shekara dubu yana kafirci yau ya zo ya faɗe ta ya faɗi ya mutu me zai shiga aljanna har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana akhira kalamahu kalamuhu la ilaha illallah da aljanna duk wanda ƙarshen magana sai ya kasance la ilaha illallah ya shiga aljanna to kaga ya kamata wannan kalmar kada mu wasa da ita amma da yawa daga cikin mutane wani bai san ma'anarta ba wani kawai yana faɗanta bai san aikinsa yana warware ta ba kun gane ko akwai hatsari to wannan littafi abin da zan fassara mana la ilaha illallah da yawan mu wajen fassara ma kalmar a Hausa ko da wani yaren mu wanda ba larabci ba muna yin kuskure wajen fassara ma'anarta ma'anarta la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai ka ƙara bisa ga cancanta sai Allah amma da yawa suna cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wannan kuskure ne akwai masu bautar shanu da masu bautar gumaka da masu bautar shaidanu da masu bautar rana duka ba da gaskiya suke bautata musu ba in ka ce la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah kenan masu bautar wa'ancan abubuwan su ma da gaske suke bautata musu kenan alloli ne kuskure ne sai ka ce babu abun bautawa da gaskiya bisa ga cancanta kenan ko da an bautata wa'ancan abubuwa da gaske sun cancanci bauta ba su cancanci a bautata musu ba kenan kaga ka kore bauta ga kowa sai gawa Allah subhanahu wataala to abin da ya ja hankali na cikin wannan littafi ina so in kawo tafsirin la ilaha illallah wanda malamai ko in ce ɓangare guda biyar suka yi wa la'ilaha illallah sai ka gano kanka a aina ka fada. In gane ko? Za mu kawo tafsirin la'ilaha illallah a wajen waɗanda ake ce musu ahalul wahadatul wujud masu ganin komai Allah ne kowa Allah ne. In gane ko? Sannan akwai tafsirin la'ilaha illallah wanda malamai na ahalil kalam ‘yan falsafa su ma suka yi mata. kun gane ko sannan za mu kawo tafsirun la ilaha illallah inda jahamiya da mu'tazila wasu munana aqidu su ma suka yi mata sannan tafsirun la ilaha illallah inda alhizbiyina min alqutbiyina kun gane ko wal wal ikhwaniyin wannan duka wani mustalahat ne mun zo zamu a gurguje sannan tafsirin la ilaha illallah na ƙarshe da za mu yi shine tafsiru ahlus sunnati wal jama'a wanda tun daga kan sahabbai har zuwa yanzu malamai na kwarai ya suka fassara la ilaha illallah na farko shine tafsiru wato ahlil wahdatu wujudi li kalimati tauhid su yadda suka fassara ta waɗanda suke ganin komai yana ya zama Allah kun gane ko komai ma Allah ne suna fassara ta da cewa wato daga cikin irin wannan malaman akwai ibn arabi ibn arabi ba ibn al-arabi ba bil alif wallam akwai ibn al-arabi al-maliki wannan babban malamin malikiya a wannan ibn arabi da irin su hallaju wayannan duk gulatu sufiya ne in gane ko wanda suka ƙetare iyaka suke faɗan wayannan ya ƙuluna la ilaha illallah suna cewa la ilaha illallah la ma'abuda illallah babu wani abin da ake bautatawa face Allah kenan duk abin da aka bautatawa Allah aka bautatawa kun gane ko kun ga kuskure da muke fada ciki shi yasa ɗazu na gyara daga ka ce la ilaha illallah ba abun bauta sai Allah to kayi kuskure domin wannan shine waɗanda suke ganin komai ma Allah ne kowa ma Allah ne shine suke fassara shi da wannan kun gane ko domin suka ce a wata magana tasu la ilaha mawjudun illallah babu wani samamme da ma ba Allah ba shi yasa suka ce duk wanda aka bautata ma Allah aka bautata ma kun gane ko ya ce wa haza anna kulla ma'budat hiya Allah su a gurin su duk abin da aka bautata ma Allah aka bautata domin su la yanqasimu ila khaliqin wa makhluqin ba sa rabewa tsakanin mai halitta da abin halitta in gane ko mai halitta waye mai halitta Allah waye mai abin halitta bayan Allah to su ba sa rabewa wa huwa kulluhu huwa Allah su a gurinsu duka da halitta da abin halitta duka Allah ne Allah ya mana tsari da wannan wato aƙida mummuna kun gane ko to su suna ganin fa'innahu ƙad abadallah kuma suka ce duk wanda mahma abadal insani min sha'in duk abin da mutum ya aikata fa'innahu ƙad abadallah su suna ganin Allah ya bautata allazi abadal kamara wanda ya bautata ma wato bakara afwan saniya wallazi abada sanama da wanda ya bautata ma gunki wallazi abada alhajara da wanda ya bautata ma dutse wallazi abada bashara da wanda ya bautata wa mutum wallazi abada almalaikata da wanda ya bautata wa mala'ika kulluhum ya'budun Allah su a gurin su duka Allah ya bautata li'anna Allah huwal mawjud mutlaqan domin su a gurin su duk abin da yake saman mai Allah ne Allah ya mana tsaki sai mu tafi a kan wato waɗanda suke bayansu malam da ya yi ishara cewa wannan shi yasa duk lokacin da mutum zai yi zai ce la ilaha illallah ya ƙudurce ta da cewa ne babu abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah ku riƙe wannan kalmar bisa ga cancanta sai Allah domin ya ce da yawan mutane suna afkawa cewa ya ƙuluna wal ma'abudu wala ma'budu siwaka babu abun bauta sai kai wai suna nufin Allah li'annahu yuwafiqu qawla ahli wahdatul wujud wannan yana dacewa da fadan wanda suke ganin komai ma Allah ne kun gane ko amma walau zada da mutum zai kara bi haqqin bisa ga cancanta fasarat la ma'budu bi haqqin siwaka sai zanto babu abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai kai Allah to la sahhat sai la ilaha illallah sata inganta kun gane ko shi yasa Allah ya ce zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma ya'buduna min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir kun gane ko duk abin da ake bautatawa kuma bayan Allah ba kuma bayan Allah shi wannan abin ƙarya ne abin da ake Allah da ake bautatawa shine gaskiya kun gane ko Allah shine gaskiya amma duk abin da za a bautata koma bayan Allah batil ne ƙarya ne kun gane ko Allah kuma wato madaukaki ne kuma babba ne tafsiru ulama'i ahli kala su kuma malaman falsafa malaman magana ɗan magana kun gane ko wanda ake ce musu ahli kalam su ne philosopher kun gane ko su kuma sai su ce la ilaha illallah la qadira ala iqtira'in wal khalq wat tadbir wal ijad illallah su kuma a gurin su babu abun bautawa a- wato sai wanda yake kun gane ko wai la ilaha illallah wai ba ba al- wa- ma'anarta a gurin su babu abun bautawa sai ga wanda yake shine mai sa- mai halitta mai kaga halittu mai halitta mai jujjuya lamura mai samar da abubuwa shine wai su a gurin su tafsirin la ilaha illallah mala ya ce wa haza ghairu sahih wannan ba gaskiya bane ba Ha- haza yuwafiqu dinul mushrikun wannan ya dace da dinul mushrikin addinin mushrikai domin me Allah ya faɗa a cikin alqur'ani wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard me za su ce la yaqulanna Allah da zaka ce wa mushrikai wane ne ya halicce su ko kuma wane ne ke saukar da ruwan sama me za su ce la yaqulanna Allah za su ce Allah ne man khalaqa samawati wal ard la yaqulanna Allah kun gane ko duk in ka tambaye su abin da ya shafi rububiyya aikin Allah za su ce Allah ne to hakan ya sa sun zama musulmai ba za mu ba ku misali yanzu idan kafiri ya zo zai musulunta a gurin mu mu ce ba da larabci za mu za mu musulantar da shi misali sai mu ce masa ko mu fas- mu ce mai la ilaha illallah din bayan ya faɗi sai mu ce masa babu wanda ya halicce ka ya halicce ni ya halicci dukkanin mutane da duniya sai Allah sai ya faɗi haka ce ka yarda da wannan ka yarda da wannan ba mai saukar da ruwan sama da ya ba da arziki ya kashe ya raya ka yarda da wannan ce ya yarda da wannan sai mu ce tafi ka zama musulmi eh duk yarda da wannan sun yarda da shi ai kafirai da yawa daga cikinsu sun yarda da shi Allah ke komai wannan baya shigar da mutum musulunci abin da ke shigar da mutum musulunci shine yarda da Allah kaɗai za a bautatawa shi kuma kaɗai ya cancanci bauta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne dukkanin sauran annabawa da Allah ya turo bayan Allah ne manzannin Allah wannan shine imani kun gane ko to shi su a gurin su haka almushrikuna mala yace mushrikai suna cewa yaquluna la qadira ala al-khalq illa Allah la yuhyi illa Allah wa la yumiitu illa Allah wa la yarzuqu illa Allah duk suna fada wannan tauhidin rububiyya ne ba mai azurtawa ba mai kashewa ba mai rayawa sai Allah subhanahu wataala mushrikai suna fada haka bari mu je a gurguje dan kan mu ci lokaci tafsiru la ilaha illa Allah inda al-jahmiyyah wal mu'tazila akwai ta aqida da ake cewa jahamiya da kuma mu'tazila jahamiya ya ta samu nisba ne daga jaham bin safwan wanda ya fara cewa Allah yana ko'ina da zatinsa bayan Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi Allah ya nuna yana sama ayoyi bakwai cikin alkur'ani mai girma duka sun nuna Allah ya yana sama ya daidaita akan al'arshinsa to shi wannan jaham bin safwan shine wanda ya fara cewa Allah yana ko'ina da kuma mu'tazila to su ga tafsirin da suka yi wa la ilaha illallah su a gurinsu tafsiru la ilaha illallah inda ha'ula'i wa inda man sara ala nahjim da wanda duk ya bi tafarkin su shine nafil asma'i wa sifati su kuma korewa Allah sunaye da sifofi kun gani ko shi yasa aka ce muku jam shine fara cewa Allah yana ko'ina yayin da yadda a siffanta Allah ya daidaita akan arashi to su duk sifofin Allah su da sunayen Allah a gurin su kore su shine tauhidi kun gane huwa nafiyun sifat wa- eh, wa asma'i was sifat li'anna man athbata asma wa sifati yakunu indahum mushrika su duk wanda ya tabbatar da sifofin Allah ya tabbatar da sunayen Allah to mushriki ne a gurin su wat tauhidu indahum amma tauhidi a gurin su shine mai nafil asma'i was sifati kore sunayen Allah da sifofin Allah shine tauhidi a gurin su bari mu tafi a gurguje tafsirul hizbiyina min al-qutbiyina wal ikhwaniyina wannan qutbiyya daga su ma sufiya kutubai muna ji ana kutubi ko na'am to su ne su kuma tafsirul la ilaha illallah shine suka dauki wani yanki wani yanki suka dauka na rububiyya suka ce shi kadai ne ma- ma'anar la ilaha illallah shine suka ce ai la hakimiyata illallah hakimiyya wato hukunci shi kawai suka dauka babu hukunci wato sai ga Allah shine la ilaha illallah a gurinsu malai ce abinda suke nufi da hakimiyya din yace ka- ka- kama yusammunaha juz'un min ma'ana la ilaha illallah wani yanki ne saboda rububiyya ne ita ko kalmar la ilaha illallah ta kunshe duka ma'anar tauhidi guda uku wato uluhiyya ta Allah da bauta da rububiyya wato tabbatar da ayyukan da ba wanda yake iya yi sai Allah na Allah ne da kuma me suna tabbatar da sunayen Allah da sifofin Allah mun gane ko sai ya ce to da suka tabbatar da wannan hukumiyya suka bar saura sai mu ce da su mun gane ko fa naqulu lahum aina baqiyatul ibadat wa aina ar-ruku'i wa an- wa aina as-sujud wa adh-dhabh wa an-nadhr wa baqiyatul ibadat sun dauki wani yanki na rububiyya sun ce shi kadai ne ga Allah suka fassara la ilaha illallah kaga dukkan wa'annan kuskure ne bata ne kafirci ne amma tafsirun la ilaha illallah a gurin malamai tun daga kan sahabbai tun daga kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa haɗi zuwa su imam malik haɗi zuwa yau malaman kwarai shine la ilaha illallah ma'ana hala ma'abuda bi haƙƙin illallah wato babu abun bautawa da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah duk wanda aka bautata ma ba Allah ba bai cancanci a bautata masa ba bautarsa babu lati matacciya ce ƙarya ce bai cancanta ba Allahn da ya halitta shi kaɗai ya cancanci a bautata masa mun gane ko wannan shine la'annal ma'buda la'annal ma'budat kathira domin waɗanda ake bautata ma suna da yawa mun gane ko walakin nal ma'buda bi haqqin huwa Allah wahdahu domin wanda ake bautata wa da gaske Allah shi shi kaɗai ne wanda yake wa masu wahu fa ibadatuhu batilatun amma duk abin da ba Allah ba bautarsa bautar ƙarya ce ɓatacciyar bauta ce kama ƙala ta'ala zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma ya'buduna min dunihi huwa al-batil wa an eh wa anna ma yad'unahu wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil da abin duk abin da ake bautata ma kuma bayan sa ƙarya ne wa anna allaha huwa al-aliyyul kabir sannan lalle Allah shine wato madaukaki kuma wato babba eh sai mu ji wannan mun ji imani da Allah wato sannan imani sai Allah ya ce wal mala'ikata wal yawmil akhir imani da ranar lahira imani da ranar lahira ya kunshi tun daga kan imani ka yadda za a mutu za a koma gaban Allah ka yadda da rayuwar barzaku shiga kabari in gane ko duka yana daga cikin rassa na imani da ranar lahira dan baka yadda zaka mutu ba baka yi imani da ranar lahira ba sai an mutu ake zuwa kiyama ko ba haka ba sannan in baka yi imani da kwanciyar kabari ba shi ma rashe ne na imani bi yawmil akhir in gane ko haka nan yadda da hisabi yana daga cikin rassa na imani da ranar lahira in gane ko yadda da ne hisabi yana cikin rassa na imani da ranar lahira to na ga lokaci yayi kuma gaskiya wannan ayan muka ce za mu yi mata tafsiri a gurguje ba za mu mata adalci na so in karkare ta a yau amma haka za mu daure mu dakata idan muka zo mu tashi kanta saboda mu yi bayani akan rukunan imanin nan da kyau kowa ya ji sannan mu shiga sauran ayoyi abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada Amin.
wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh